الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين za mu tashi a cikin wato littafi na sahih al-bukhari imam al-bukhari rahmatullahi alaik rahimallahu jami'al musulmi hadisi na 189 babi na 40 ko? حدثنا علي علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه shine wando manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da an ce majja ka sa ruwa cikin baki ka hurzo su gane ko wasan walidi na san ana cewa hurzawa eh firzarwa duka ana da kusa da juna shina yaro wa huwa gulamun min bi'rihim an gane ko kenan nan min bi'rihim yana iya daukar daga ruwan da aka ɗebo daga rijiyarsu na fata an fahimce ko min bi'rihim yana nufin kamar an dawo ne daga rijiya an ɗebo ruwa wa qala urwa urwa yace anil miswari wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahiba kowanne daga cikin su yana gaskata ɗaya daga cikin su shi yasa ba a son abinda ko da abu ba gaskiya bane kana iya nabba mutun don tana yiwa shi bai sani ba wani lokaci mutum zai bada wani labari bai san cewa ba gaskiya bane to in in bai sani ba sai ka nabba shi wani abu kaza ba haka nan bane ya bada dalilan shi in abu ne wanda yahtamilu hadha wa hadha babu matsala in ko abu ne wanda la yahtamilu illa sidq to nan ne sai a nabba mutun in ya kiya wannan kuma sai a yi bayani shi bayanin addini ba dole bane sai ka damu da na gaya ma wani bai karba ba a'a ga abinda addini ya ci ina fata an fahimce ni yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibu an gane ko kowanne yana gaskata ɗaya daga cikin su wa idza tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi arwalla kadu mi a rubuce a wajen ku kadu akwai wata riwaya kanu kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi sun yi kusan an ce kadu shi fi'ili na kada matsala ta yi yan an ka kore shi ya tabbata in kuma an ka bar shi sabiti kuma ya dauki fadhabahuha wa ma kadu yaf'aluna busu yi kusa ba su yi amma sun yi kadu yaqtatiluna sun yi kusa amma busu yi ba shi ya matsalar wanga fi'ili kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi sun kasance in an ce sun yi kusa kenan ba su aikata ba amma akwai wata riwaya wadda ta zo kanu yaqtatiluna ala wudu'ihi sun kasance kenan sai zaman to nan wani lokacin ma sai sun yi goggoriyo wani lokaci kuma suna kusa su yi goggoriyo shikenan babu wata matsala ina fata ana fahimta ta ko turare ne amma ana dai suna kokarin kowa ya kai ga wannan abin anan idan muka duba akwai waɗansu maganganu masu muhimmanci da ya kamata mu fahimce su na farko da ya ce yana bayanin ruwan arwalla to sai ka majja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajihi wa huwa gulam nan ba zancen alwalla ba yana son ya nuna ma ruwan da aka sa a baka aka fitar da su suna da tsarki domin da ba su da tsarki da manzo ba ɗauki su najasa ba ya zuba ma wani mutum kun fahimta kenan wannan zai baka cewa dan sauran ruwan bakinka sun koma cikin ruwan arwallaka ba su yi ba su koma na jisa ba ina fatan kun fahimta abinda malamai sun kace kenan fa ni ba ina faɗin ka magana ba duk da yake abu na wanda rayuwa tana kyamar shi amma dai inan mazancin shari'a ne ake to sannan kuma da ya kawo cewa yusaddiqu kullu kullu wahidin minhuma sahibu an gane ko kowanne daga cikin su yana gaskatar da wani kinan nan zaka ga kamar cewa wa qala urwa anil miswar wa ghayrihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu zaka ga cewa kamar shi wannan sakankanin su ne kowanne yake gaskatar da wato wani amma idan ka diba cikin sharhi sai ibnu hajar al-asqalani ya kawo cewa ba yadda ka dauki magana bane a zahirinta ina fata an fahimce yana nuna cewa wajen gaskata wannan ba shi wannan ne yake gaskatawa abin nan ba miswarkin bane marwan bin al-hakam to sai hadisi na ƙarshe da za mu ɗauka hadisi na 190 haddathana abdurrahman bin yunus qala haddathana hatim bin isma'il an al-ja'd qala sami'tu as-sa'ib bin yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam khala ita ce yan mahaifiya ko kaunan kanwar mahaifiya ta tafi da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala tati ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka inna ibna ukhti waj'un kinan wannan ɗan ‘yar uwata, ko ba haka ba, waji'un yana da ciwo, yana jin ciwo. Akwai wata riwaya, ina zuwa, akwai wata riwaya waƙe'un, to kaga nan wani iya suke waji'un hici yalla kai kuskure na an kai. A'a, riwayoyi ne guda biyu, akwai in kana son ka samu gangandu kan aujo na riwaya ta Imamul Bukhari. ka samu wani littafi duk da yake ba na kasuwa bane amma ana zan samu shi in an yi demand a Saudiya tahqiqin da Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamd yayi masa Sahihul Bukhari duk fuskokin riwayoyinsa gaba ɗaya sai da ya kawo su waɗanda ne kai gare su ba mu iya duka to kaga idan kai guda gare ka kaga waje'un in shi na aggare ka ko waqi'un sai ka ce an yi kuskure shi yasa muna kira zuwa ga ɗalibai sanin aujuh na littattafai yana taimaka maka wajen sanin cewa an yi kuskure ko ba a yi kuskure domin wani lokaci zaka iya cewa babu shi yanzu kun ga tun da na rigima ta kabri ko ba kana bane wani yanzu in ya ji waji'un wanda an gare shi waqi'un ni za a yi rigima amma yanzu akwai sharha an ka dauko wagga riwaya ta zo wagga riwaya ta zo rigima bata kare ba to yana daga cikin abin da ke ja mu da matsala karancin fahimta da karancin littattafai da karancin bincike Allah ya gane da mu almuhimmu da yana dauke da ciwo akwai ta kira riwaya waqi'un an gane ko in an ce waqi'un wani ciwo ne wanda yake akan alqadamaini an gane ko alqadamaini wato ana nufin kafafuwa ko diga digai akwai wata riwaya an gane ko waqa'a in an ce waqa'a shine ayya abka ko ko ya fada to tana yiwa waqa'a ciwon diga digai ya kama shi ko waqa'a ya taka wani abu ne sai wannan ciwo ya kama shi an gane ko shi ne waka'a ko waka'a kuma ya sa hannu ko ba haka ba laraba sun kace man waka'a waka'a wanda ya sa hannu shi na fada shi yasa mutanen mu ma na gida suke cewa sawa hannun bature kamar matsayin rantsuwa shi da ka sa hannu kamar ka rantse duk abin da ya biyo ba shi yasa wallahi kakka sa mata karna hannu baka san ko ta bita ba wallahi suna daure ka da ita sai dai lahira Allah shi baka hakkinka amma da an ga sa hannunka kare ka ta kare matsayin rantsuwa yake shi yasa kakka sa ma takarda hannu baka san komai amma ananta ba duk da mutanen da an ka zo da takarda ba san ta ba sai ce a kire dan boko shekaran ta shi fassara musu sai in sun ji abin da a ciki in sa hannu da su ga wasu amma mu yanzu da an ka takarda haka ina haka in shari'a ta biyo kaga da kurka dan ba kowa da imani ba mun fahimce ni ko to ala ayyati hal fa masaha ra'si sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shafi kaina wada ali bil baraka sannan yi roƙon albarka da alahu ya roƙon masa da a alaihi ya yi musu mummunan addu'a sun matawadda'a sannan ya yi arwallah fasharibtu min wadu'ihi nisha daga ruwan arwallarsa sun maƙumtu halfa baharihi sannan ni tsayu bayansa fanazartu sai ni kalla ila khatamin nubuwa zuwa ga stamp alama ta annabta don annabawa suna da ita khatamin nubuwa nan take ga abin ga ka faɗa gane ko shi ne ke cewa khatamin nubuwa suna da alama ta nuna su annabawa ne zaka a rubuta ta halitta ce haka Allah yi su da ita alama ta annabawa hissiya da ma'anawiya Allah yake ba su amma wanda bai da rabon imani duk sai ga wadanda abuwa ya bije yace sihiri na Allah kai mu da sani fa nadartu ila khatamin nubuwa baina katifaihi tsakankanin katifaihi kafadun sa kenan mithla zirril hajala taw nan ma akwai maganganu guda biyu wasu sun ɗauki abin da ake kira da zir kamar wani karfe ne wanda ake ɗaure hema da shi kun san hema an gane ko ina irin e gimshi kannan hemomi kun san hemomi ina irin gidajen nan na fata da ake yi eh yawwa yawwa to irin wannan abin helekas ban ji ba hehekat wasu gidaje ne da aka yi na fata waɗanda in an tashi balaguro wuce aka yi a tebe su to laraba suna ce musu haima to suna ce musu hema don mu hemomi ake cewa ko ba haka ba to suna da wani ɗan ƙarfe wanda ake ɗaure su da shi mai kamar ɗan ron wanda ya ɗan yi abin ga to shi ake kira zirri alhajala kenan sai zama to ɗan ƙarami an gane ko waɗansu kuma sun tafi cewa abin da ake nuni da alhajala wani tsuntsu ne sai ya zama to kamar ɗan ƙwan tsuntsun ne ko ruwan ƙwansa idan ya ɗan taɓa an gane ko wato shi ne abin da ake nufi almuhimmu dai abu ne wanda baya da girma domin asalin zir larabayin suna amfani da zir a matsayin bito duk abin da za a haɗa wani abu da wani abu da shi a ɗaure ana kiransa zir ka kaje an ce zir yanzu ka ce bito ake nufi a'a wancan zir na wancan ɗakin wanda ake wato ɗaurawa ɗakin da ake yi ko mu ce runwa ko kuma heba ya dai nuna wannan abin ƙarami ne baya da girma mun fahimci wannan ko To, a ƙarshe abinda zan iya cewa shi ne wannan matsala ce ta tabarruki da wani abu na manzo sallallahu Alaihi wa sallam ya tabarrakuna ala wa du'ihi a kan ruwan da ya arwalla. Ana tabarruki da su waɗanda da soshi ne sun ka tabbatar suwa. Ba shi ke nuna za a yin tabarruki da duk wani mutum ba, wanda kuma a zamun nan mu abubuwa ne waɗanda ana yin tawassuli da su ko neman albarka. tawassuli shari'a ta yadda da shi in bai saba mi ba in bai saba ma wato nassi ba tawassuli da sunayen Allah abu ne wanda ya tabbata walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ko ba haka ba ana tawassuli kuma da addu'ar bawan Allah musamman manzo sallallahu alaihi wa sallam da yana rayu ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fastaghfirullaha واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما منذ يوم موسى اما انا ما يجرمن كشي كو النبي بي سو ادعاء تاي واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون الله كيمن تسدي ka kusan wanda bai so addu'a annabi bakin tabi addu'a bakin wata Allah kai mun tsari da girman kai haka masu girman kai suke sannan ana tawassuli da halin da kake ciki annabi Musa annabi Musa yayi tawassuli da halin da yake ciki ko yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir to da haka dai abubuwan da da aikinka nagari rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar da hadisi na wadannan mutane guda uku da sun ka shiga dutsi ya rufe da su suka yi tawassuli da ayyukan su nagari ko ba haka ba waɗanda abubuwa ne waɗanda nassoshi sun tabbata ana yin tawassuli da su da sauran abubuwa na ibada waɗanda shari'a ta da ayi tawassuli da su illa abinda nake so tawassuli da zatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba an gane ko to amma wagga da mutane sun gane kalma guda ce za a karawa duk ta kare da rigima daga ce dan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko dan albarkan manzo tunda albarkar tashi yanzu wanda yake ta jiki shi ai babu ta ko baka ba sai ka sa dan kaunar manzo domin kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayin mi take ibada dan kaunar manzo sallallahu alaihi wa sallam shikenan rigima ga ta kare amma shi dan ga so rigima sai ta ja shi yasa wani kace mai ba a cewa don annabi sai ci kai kaji kaji wani sakari kuma a'a dan kaunar manzo sallallahu alaihi wa sallam shikenan dan kaunar Allah dan kaunar manzo ko dan Allah dan kaunar manzo kai tawassuli da kaunar manzo kaunar manzo ibada ce amma ina to wajen tattaunawa wanda bai sani ba sai kun yi hankuri don wasu mas'aloli sun jima ana rigima kansu kuma waɗansu ba su yarda ba sun ci shi yasa in ka ba mutum dalilai sai ka bar shi in bai karɓa ba ba dole bane sai ya karɓa shirya ko kai baka iya shirya da kanka Allah shi ke shirya da wanda yake so kuma kai kanka in ka shiryu kai fatan ka tabbata akai haka koma ga Allah mun fahimci wannan ko to wannan da shine abin da ya shafi nema ana ba da dukiya wa min al-a'rabi man yattakhidhu man yattakhidhu man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul da addu'an manzo wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum da haka abinda nasu ya tabbatar da shi ayi aiki da shi wanda nasu bai tabbatar da shi ba kuma an yi sabani kai kai abinda shi na kan gane wancan kuma kai masa addu'a Allah ya shirye da shi kai kuma Allah ya tabbatar da kai wasu a bakin nan yan uwa saboda lokaci